أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يوم من ranar talata ne 13 ga watan Allah al-Muharram hijirar maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu shekara 447 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ya ba mu ikon fahimtar hukunce-hukuncen da ke cikin waɗannan ayoyi masu albarka allah ya ba mu ikon yin aiki da su muna da cikin wani sura mai albarka suratun nisa inda muka tsaya a aya ta 100 go? yau insha Allah za mu tashi aya ta 101 kula fata ubangiji subhanahu wataala da ta da bismillah wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقول الله تعالى وإذا ضربت في الأرض الله مدعوك سركي إكي جاوى الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألوك تندى kuka yi tafiya a ban kasa ma'ana darabtun fil ard darab ba bugo ne irin na wato maran ba haushe ba shi yasa da muka fahimci bugu da larabci muka mai da shi hausa idan mun zo taimama ma sai da an ce mutum ya biji kasa sai ga mutum ya dage ya nauce ta da tafi amma idan muka diba karantar suna mazar sallam sai ce wa ammar bin yasir a ya fi ka an taƙulu bai duka haka za ya yi shaka da hannunka ka yi haka kenan ba bugawa ake ba to anan mata rabutu bil ali ba buga kasa ake nufi ba yayin da kuka yi tafiya a ban kasa bulaguro sai ya kama ka duk tafiyar da kake iya kiranta sunan bulaguro waɗansu malamai sun ƙayyade a ce kilomita kaza amma duka dai kiyasi ne suke na itihadi amma idan aka koma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani adadi na mil ko kilo wanda sai in ka kai shi ne zaka fara kasar babu kuma wani adadin kwanakai wanda idan ka yi su a gari to zaka tsaye da kasar kamar da yake a mazabin malikiya mazhabal malikiya ba mazhabal imam maliki ba kullun na cewa bambanta tsakanin mazhabal malikiya mazhabal imam malik wace ce idza sahal hadisi wa huwa mazhabi haka yace idan hadisi ya inganta shi ne mazhabata amma mazhabal malikiya za a samu wasu malamai sun yi rubuce rubuce imma da dalili ko ba dalili sai kuma wannan mazhabal malikiya ce to a mazhabal malikiya idan zaka wuce kwana uku hudu a gari in zaka wuce kwana hudu to sai ka aje kasaru to musamman dalili suka dogara da shi ba amma ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mun yi bulaguro da manzan Allah daga makka daga madina har zuwa makka har muka je muka dawo manzan Allah bai taba cika sallah ruba'iya ba ya ce kwanan kulawa a garin makka ya ce mun fi kwana goma a dai makka ma'aikashi ce ko to ya fi kwana goma a cikin garin maka kuma yana kasar to kai in ka ce in za a wuce kwana hudu a tsaye da wani dalili wani za a bari wani za a ɗauka ba za a bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta malikiya ba za a bar annabi ce ba za a bar imam malik kenan ya tabbata magabata sukan yi wata ko watanni ko shekara har shekara biyu suna kasar a cikin gari saboda wani bukata ce ta kawo su suke su gaba kawai su koma Allahumma illa kawai in sun bi wanda yake mai cigawa dan gari za su suka amma ya halatta ka ci gaba da kasar ka har illa masha Allah malamai suna cewa wanda bai dace ya yi kasar ba sai dan jami'a saboda hukuncin dan jami'a hukuncin mazaunin gari ne da za a ce a zo ana kame a garin nan na baki za a kama dan jami'a ko an kama iya bada takardar shi dole a suke saboda shi hukuncin hukunci mai hukuncin dan gari ne amma in dai bulaguro ne ya kai ka kasuwanci ko wani neman ilimi ko wanda da kake so ka yi an kai in bukata ka tabiya ka tafiya ka za ka ci gaba da kasarunka a kowane lokaci to shi yasa Allah madaukakin sarki yace wai za ta rabu tafilari lokacin da kuka tafiya a banka sa in dai ka yarda bulaguro ne kai to tun daga lokacin kasar ta kama ka amma za ka ji mutum ya ce to aini ban ɗauko ta ba wai kamar wata jaka ce yara ta da gida ta ko zai ko ban yi niyya ba a ba ta bukata niyya sai dai ba kai bulaguro ba magabata idan sun mutu bulaguro suna tsinkayar gine-ginen garinsu in lokacin sallah ya kasar za su in suka dawo daga bulaguran suka yi kasar hatta suna tsinkayar ga ginin garinsu can suna tsinkaya har yanzu dai suna iya yin kasar a gudu to duk wata tafiya da za a ce wani kana aka ce ga na yan tafiya na yi bulaguro to wannan bulaguran da ka ambata shi ya tabbatar maka yin kasar a cikin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗansu daga cikin mazhabobin irin zahiriya suke ganin idan mutum ya cika sallah a bulaguro ma sallah bata yi ba yau da waye koyi sai dai in ya bi me cika sallah ne saboda manzala bai taba cika sallar shi a bulaguro ba to shi da waye koyi to da ka ba wani magana ka ɗauko ta ko baka ɗauko ba a in dai bulaguro ne kake to kasaru ta kama ka kasaru za ka cigaba da yanka je ka dawo ba adadin kai kuma gwargwadon bukatar da ta kai ka har ka dawo to shine Allah madaukakin sarki yace falasa alaikum jinawu ba ku da laihi ma'ana an ba ku dama an sauƙaƙa muku an takturu mina sala ku rage daga sallar ruba'iya sallar asar da sallar isha'i da azhar kenan ku yi su raka'a nawa nawa raka'a biyu madadin hudu sallar magariba ba a yi mata kasaru sallar asbahi ba a yi mata kasaru sai in dai azhar da asar da isha'i zaka a matsayin ka na mai bulaguro kai kasaru Allahumma sai in ka bi limami mazauni to wannan kuma dole ka cika saboda an namaju ila imamu yutuma bi saboda wannan hadisi ana sanya limami gaba da dan ayi koyi tunda ka sa shi gaba to dole kai koyi dashi dole ka cika in yayi kabara kai kabara in yayi sallah daga tsaye kai daga tsaye in yayi daga zaune kai daga zaune amma wannan hadisin zai yi aiki ne a inda kai kuma mazaunin gari in ka mai mai balaguro ya zaka yi to shi kuma a nan gurin kaga ba za ka ce to an ce da ila imamu da ya tuma bihi ba ni ma bari ka tsara a baka da wannan dama in ya sallama kai sake mi ka sake ciko za ka yi koyi da shi kafin ya sallama tunda ya sallama kai da shi kun yi mi kun yi baran baran sai ka ci gaba da sallama to shi ne ma'anar idan talabtu fil ard lokacin da kuka tafiya a ban kasa falaysa alaikum jinahu an taksaru min as-salah ba ku da laifi akan rage sallar da ake guda hudu ku yi ta biyu mana shi ne da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan aya idan ka kalli bayanin da ke gabanta za ka gane ba su da alaka tare idan kuma ka ce ka hada su to sai ka ce to sai in ana jin tsoro kenan sai yasa wani zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi mamakin yanda Allah madaukakin sarki ce idan an yi tafiya a ban kasa ai abin nan ya ke cewa ai kasar wanda ake ce ya labin umayya ya tambaye sai na umar ya ce ba Allah ta falasa alaikun jinahu wanda kasar mina sala'in kibtu an yi fitila kuma ladina kafaru ai wa kada amana Allah yanzu Allah ta'ala ya ba mu zama lafiya sai na umar sai ce mishi adabtu mimma adabta minhu ni ma irin wannan mamakin da ya kama ka ni ma sai da ya kama ni fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika sai tambaye manzo Allah ya ce to ai ya ma yake Allah Allah ya ce in kibta an yamtuna kuma ladina kafaru kenan tunda yanzu Allah ya ka zama lafiya sai mu cika ko abulaguro sai manzo Allah ya ce mishi me yace sadaqatun sadaqallahu biha alaikum wata sadaka ce da Allah ya muku ita da haka fa aqbilu sadaqatu ku amshi sadakar Allah eh ku amshi sadakar Allah me yasa wannan ayar aka yi idafa da wannan kalmar a cikin ta farko harkon musulunci lokacin da ayat ta sabka duk wata fitar da sahabbai za su yi suna yin ta ne a cikin fargaba neman su ake ruwa a jallo a yaƙe su ko a dawo da su gidan kafirci ko a amshe duke su shi yasa Allah madaukakin sarki ya shigo da wannan in kimtu an yamta kuma ladina kafaru idan kuna jin tsoron kafirai su fitine ku amma ba tana nuna ma'anar ba za a yi kasar ba sai yin ana jin tsoron za a ka hari a wannan lokacin an ce mafi yawan bulagurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ba kawai fita yaki ne saboda duk inda suka je ana neman su wannan ba tana nuna cewa batun da a inda muke kinna akwai zama lafiya shi shikenan a cikin bulaguro bare mu cika sallah a in dai har mutum zai yi bulaguro ne to duk inda sallah raka hudu kai ta raka a biyu wannan shine tabbata a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da nace muku Imam Bukhari ya rawaito hadisi ana dan maliki da kanshi yace sun yi bulaguro tare da manzo Allah mil Madina ila Makka tun daga Madina har suka je Makka fa kana yusalli raka'atayn raka'atayn hatta raja da ila Madina manzo Allah raka'a bibi yake duk inda aka je sallar ruba'iyya har sai da muka dawo Madina shine lokacin da aka tabe shi a kautu bi Makka shay'an kun dan zauna a garin maka wani abu ya ce a kamuna biha ashara mun zauna kwana goma a watar waya sama da goma suna garin maka amma kuma kasar suke a garin maka hadisi ne kuma ingantaccen hadisi da ya imamu bukari allah mashi rahama ya zo da shi a cikin jerin ingantattun hadisansa da aka ce ba makawa ga duk mai bulaguro ya kasance yanayin sallar kasar shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikawa ba sai in ya kasance ya bi wanda yake mai cikawa idan lada kake so to kai koyi da manzon Allah ba yawan adadin ibada shi yake baka yawan lada ba adadin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bangaren ibada wannan shi yake ba mutum maki da sakamako kyaukyawa Allah madaukakin sarki ya samu dace to shi sa Allah ta'ala ya idafar wannan kalma in kibtum an yamtu lakum alladhina kafaru idan kuna jin tsoron kafirai su fitine ku domin me yasa Allah ya kama magana fitanar kafirai ga musulmi su kafirai a kowane lokaci Allah ya ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina su kafiran nan sun kasance tsakaninku da su akwai adawa da gaba wanda suke bayyananna wanda ba ta karewa har tashin alkiyama duk inda kafiri yake yana adawa da musulmi haka ya kamata kai ma musulmi ka rike su a matsayin kafirai kuma in dai kafiran ne kuma ka rike su cewa abakan adawar ka ne sai in ya kasance kuna da wata yarjejeniya tsakaninka da su kafiran amana ko kafiran zumma da makamantar irin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إذا ما كلونا آية تنا كانت تدمو صلاة الخوف صلى الصلاة kuma tana nuna mana yadda sallah take da ƙarfin wajibci akan al'ummar musulmi wanda hatta a cikin fargaba a fagen yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam an wajabta inda yana cikin sabai to jami za a yi ina ga ana zama lafiya mutum ya zo shi matafin shi a biro a ofis ko a ɗakin shi ko a ƙofa shagon shi kawai ya sallah a fagen yaƙi ko ana ɗaɗɗarkin makiya za su ka hari Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muddin kana cikin sabai to ka jagorantar sallah ma na a yi jami'i idan muka diba yan uwa ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suna nuna mana girman sallah akan mu da haka Allah ce wa inna hala kabirata illa ala khashiin abu ce mai girma amma ba kowa ke ganin girman sallah ba sai wanda yake da tsoron Allah musamman ma sallar jami'i wanda zo suke ganin ba ba wajibi bace akan su makaho ya zo tallar manzo Allah ya tabbaya ya ce ya rasulullah garin madina yanzu akwai kwazazzabai an san kwazazzaba go? gwalalo ka san madina tana karkashin duwatsu ne ruwa idan ya gangaro daga duwatsu mai yake yi sai ya fasa ƙasa to lokacin damana ne irin waɗannan ramunan suna da wahalar tsallaka ga mai iduma ina gaba kawo kuma lokacin sai aka samu madina cike-cike da macizai da sauran abubuwa na hadari to wannan makaho sai aka waye gari shi ba shi da jagorar zai rika kai shi masallaci sai ya zo ya nemi sauƙi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah ga dai da bani take ciki a yanzu gari ne ya cika daga gwallon ruwa ni kun ba ni jagora ga abin kasa ai abin kasa ba wace yake jago komai da komai mai cizo abin kasa ne abin kasa ko yan gas abin kasa wanda ko za a mun sauki rika sallata a gida tun da ba ni jagora manzan Allah ce je ka sallaka a gida malama gawo yana jin daɗi sai da ya fita sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kira mu shi ku dawo da shi yace to wata sabuwa kuma aka ce malama gawo dawo manzan Allah na kiran sai annabi ya ce mishi kana jin kiran sallah yin ai yace a kware ko an ya gida annabi ya ce to ka amsa wannan saukin da aka bashi an yi mi an goge shi to kai yanzu idan ka raɗan rai in ka tashi duk inda ya gada ma za ka je za ka dai fada za ka dai a yi surutu ko gurin kama mikro a yi ta surutu ba za amma sai ga mutum ya shi mutafin shi ya yi sallah a gida ko a kofar gidansa ko a cikin ɗakin shi ko a ofis gishi wani ba ƙaramin hadari ba ne ba wallahi wajibi ne mu kula da sallar jami wajibi ne babu wani abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawarin azaba da wuta akan barin shi kamar barin zuwa jami'a imam nau ya zo da hadisi a cikin riyadu salihin ya koro inda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya so yayi umarni a tada kama. sai ya sa wani ya shiga gaba ya limanci shi ko ya dauki kartai masu tsananin karfi kowa da ashana ko kowa da wani ya ke cewa irin iccen nan da ke cikin wuta wanda aka sashi a murhu da za a yi toyi ya da biya ke ko da ina ganin baka sana yau kawai bako bakin wuta yawwa ya da jikatta kowa da bakin wuta ka san lokacin na ku ai ginin magalibi babu shi ko yace ya so umarni a tada ikama ya sa wani ya ja sallah ta da kartai kowa da bakin wuta a da duk gidaje waɗanda ba su zo sallah ba ko ni gida in ba da mata da yara ba wanda ba sa masallaci suna ina suna gida wani za ka je to sai a tunna gidan wuta ka zo mutum da ake ce da kattai masu ƙarfi ai ba za ka gudu ba ko me yasa ce tafi da wasu kattai saboda illal mutum ya zauna a gida ana sallar jami'i na gida da aka yan uwa mu kula da sallar jami'i kan mutum ya rika yarda sallar jami'i tana barin sa inna ma yakulu zibul qasiya idan kura ta sayo dabobi a gaba tana cinye wannan tawari shedan kamar ya sayo mu gaba ne kai idan kana warewa kana sallah kai kadai to babu shakka kana gagda shedan ya ci nasara akan ka shi yasa ba a yahiya mutum sallar jami ba a bulaguro balle a zaman gida Allah madaukakin sarki ya gaya annabi sallallahu alaihi wa sallam wa idza kunta fihim ya rasulullah lokacin da kake a cikin su suwa kenan sahabban sa ko da ana cikin fagen daga to ba kamta lahumus salata mana ka tsira musu ka jagoranci su akan yin sallah shine a nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan al'umma salatul khawf sallar tsoro nau'i daban-daban ta yi ayita a inda ake kasaru ko a bulaguro ta yi kuma ayita a zauna a gida ma a waye gari a garin kuke amma kuna jin tsoron za a kama ku hari to wannan ma ba za ku zo a kawai hannu goma masallaci sai kowa ya dauko bindiga shi a zo a yi salatul khawf yawa saboda shirin ko ta kwana ballantana kuma a ce kuna fagen daga to za ku yi wannan sallah ne irin yadda Allah madaukakin sarki ya karantar da mu anan da kuma waɗansu nau'ika daban-daban wanda manzo Allah ya koyar da sahabbai da haka in kalli cikin littafai na fiqhu da na hadisi za ga nau'in sallar tsoro nau'i dai kala-kala ya kai nau'i biyar ko zuwa bakwai wanda kuma kowanne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce irin waɗannan gurare idan mun zo a aikace fanatik ana kwatanta shi a aikace don mu fahimta idan irin wannan lamarin ya same mu ya ya kamata mu yi sallah to cewa sallah ba ta da wani muhimmanci a gare mu ne galibi shi yasa ba mu damu da mu koyi sallar tsoro ba dan galibi ake shiga cikin tsoron a lokacin sai a yi sai a manta da sallah la haula wala quwwata illa billah to shine a nan gurin sallar tsoro anwa'in kathir nau'i daban-daban ce wani lokacin za ta zo za a yi ta ne inda ake jin tsoron za a ka harin setin alƙibla ne kaga yi nau'in da za a yi ta ba ɗaya yake da inda ake tsammanin za su hutu daga ina daga yamma ba ana tsammanin za a ka hari daga gabas ne yanzu in za a yi sallah nau'in ta daban ne ana tsammanin za a ka hari daga yamma ne muna ai bana magana yamma da gabas ne ko wata magana a kula da an ce yamma an gane da an ce gabas an gane to in kuna tsammanin su daga yamma mu da muke kalla alƙibla gaba gabas to irin nau'in ta ɗaya ba ɗaya yake ba da wanda za a yi in ana tsammanin su da gabas kowace kuma za Allah ya yi tare da sahabban shi rizwanullahi ta'ala alaihi haka in ana tsammanin za su fito ko ta kudu ko arewa da kuma wanda ake tsammanin ba a ma san ta ina za su fito ba kowace manzo Allah sai da ya aikata aikace to nan gurin alqur'ani ya karanta da mu nau'i guda Allah ya ce lokacin da kake tare da su sahabbanka idan lokacin sallayi to shi kenan fa akamta da humus sala ka tsaida musu sala mana ka jagorance su yin sallah ya za a yi sallar Allah ce fattaqun ta'ifatan minhum a samu wasu jama'a daga cikin su sahabbanka su barada su mayaka waɗansu su zo su yi sahu ma aka tare da kai amma Allah ya ce idan sun tashi yin sahu ma wal yakuzu mi aslahatahum ko kowa ya rike bindiga shi eh mana ba makaman za ku je ku zubda ba a kowa ya rike kashi kowa ya rike mi makamin shi yanzu idan aka yi sahu da mutane na farko da makamansu sai waɗansu jama'a kuma su kuma su fuskanci gaba inda abakan gaban suke wayan ma gudu ne ko arewa ake tsammaninsu ko kuma a tsammanin sayan mane ko ina ne to sauran jama'a su fuskanci waccan ɓangaren da ake tsammanin za a ka hari ta nan gudun su kuma na su ma da makami a cikin su kuma ka yi sallah tare da su a nan gurin wata irin sallah ce zai da su fai za su jiru kwale ku nomin wara'iku idan ku yi sujada sai su zamanto su wa'ancan da ba a sallah tare da su suna bayan ku a nan gurin sai malamai suka ce za a yi raka a ɗaya ne da ruku'unta da sujadarta da an meke tsaye me zai faru sai wa'in da aka yi raka a ɗaya da su sai su koma gudun wa'iti waltati ta'ifatin okura sai wannan ɗayar wanda ba a yi raka ta farko da ita ba ta zo idan ta zo ita komi za a yi da ita fajin sallu aka sai su yi sallah tare da kai mana sai su yi raka ɗaya tare da kai kaga wancan an ce fa'i za su jiru ko nan kusa aka tabbale su ba bambanci lokacin da kuke sajidu kin da ma raka ɗaya ce ita ma wannan falin salo raka ɗaya ce wancan an yi raka ɗaya da su su ma wayannan an yi raka ɗaya da su wal yakuzu hizrahum sai su koma su ma su rike makaman su da damarar su idan an yi sujjara da su ta ƙarshe sai su koma gurin inda wayancan suke su yi tsaye sai wannan su zo su su ma su yi mi su ciko raka su daya idan sun ciko sai su yi sallama sai su koma gudun wa'ancan wa'ancan su ba sun zo sai su yi sai su yi raka daya su ba hain sallame kaga kenan kowa ya samu raka a guda-guda tare da manzana sallahu alaihi wasallam ya ciko ɗaya shi kuma anabi yami ya raka abi tare da su gaba daya waɗansu malamai suke ce ba haka ake nufi ba nan ta'ifatan wannan jama'ar da aka ce ta tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi sallah raka ɗaya tare da su annabi yana tsaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai su ci ko ɗaya an gane manzo Allah yana tsaye sai su ci ko ɗaya su sai sallami kai su koma gurin wayansu su kuma wayansu sai su zo manzo Allah yana tsaye kai su kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ruku sai su yi mi shine fali sallu ba aka su ma sai su yi sallah raka ɗaya tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya raka ɗaya da wayancan suka ciko suka sallame yanzu ya raka ɗaya da wayannan zai zama yayi mi yayi tahiya ko yana yin tahiya sai ya sallame su kuma sai su miƙe sai su kawo tasu raka da su ma sai su sallame wannan kaɗan daga cikin nau'i guda biyu wanda malamai suka kutanta ke wanda in lokaci ya bada insha Allah wata rana ya kamata mu zo mu kawo duka nau'in guda biyar a aikace yadda sallar khawfu take yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yadda malamai suka yi bayani wannan shi alqur'ani a takaice kawai ya kawo wannan malamai sun yi bayanai cikakku dangane da uslubi ko kuma hanyoyin da ake bi a yi sallar tsoro yanzu sai Allah ya ce waddal ladina kafaru kafirai sun yi guri idan kuka zo kuna sallah law tagafuluna an aslihatakum ina ma ku rabkana daga makamanku na yaƙi wa amti'atikum da abubuwanku na motocinku yanzu ne amti'a ko motocin da ake hawa a yi gudu da su ko kuma kayan abinci duk wani abin da yake ba makami ba wanda yana taimakawa a yaƙin tare da shi kun ba makami ba ne ya daga cikin amti'a sun so ku raukan su zo su kwashe motocinku da makamanku misali sai mun yi wani za a gane yanzu ko tunda ana yaƙi ne da motoci ko da bindigogi ko da waɗansu nukiliyar da sauransu to sun so a ce kun rabkana me yasa Allah ya kawo wannan sun ce ku kyale su akwai wata sallah wanda sun fi santa sama da yanda suke kurban ruwa mai sanyi sun fi santa sama da yanda suke sallah ita sallar asar lokacin da suka suka fara kawai gaba daya sai maka musu hari mu gama da su to shine Allah madaukakin sarki ce wadda ladina kafaru su kafirai sun yi guri ina ma ku rabkana da makamanku da amta'atikum kayakinku kayakinku gaba daya fa yamiruna alaikum mailatan wahida sai su yi muku bugo daya yesu mamaye ku lokaci guda kawai su mutu san kare dangi amma Allah madaukakin sarki sai nuna musulmi ba baro bane musulmi ba dolo bane musulmi yana da dabarun yaki musulmi an fishi ba a fishi ba kwarewa a wajen yanda zai iya cin nasara a wajen fagen yaki ko da an fishi makamai da yawa to shine Allah ya ce sun so a ce ku rabkan zo su muku kisan kare dangi lokaci guda Allah ta'ala ya ce wala jina alaikum in kana bikum azam min matarin babu lahi idan an wayi gari kun zo sallar nan kuna da wani cuta ko rashin lafiya a jikinku ko ruwa ya yi ruwa akwai waɗansu kayakin da ba za ku iya sallah tare da su a jikinku ba saboda sun jika ko kuma kuna da wata rashin lafiya a jikinku an ta tsawo wasu latakun babu lahi ku ɗan jingine makamanku amma ba haka wasu ake kowa ya yi ni ya yi sallah da makami a jikin shi da haka wa ku zuhu da ku ku yi riko da abubuwanku na kare kai da makamanku da abubuwan da kuke kare kanku daga sharrin makiya a duk lokacin da kuka zo sallah ko ma kuna cikin wani yanayi ne idan an ce a cikin sallah ku rike makamin da za ku bai kanku kariya ai lokacin da ba ku cikin sallah shine babu ula Allah ya ce inna Allah adda lil kafirin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tanadi wa kafirai tun anan duniya da lahira azaban muhina azaba ta walakanci shine Allah ya kaskantar da su ya baku nasara a kansu sannan a ranar tashin alkiyama Allah ya sa su wuta Allah ya kai mu aljanna sai Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'anantum faqimus salah إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا mawquta to idan muka kalla daman haka ma Allah ya shari'antawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'i da azkar bayan kowace sallah da haka shedan mugu ne sai kokari ya kashe azkarakin bayan sallah sai sawa ƴan umma ƴan gargajiya addu'o'i na bayan sallah ga azkar da manzon Allah ya karanta in an sallame daga sallah ayi su ba za yi ba sai salata annabi goma goma qul huwallahu qahar uku alam na shirah da idza jaa wala haula kuma in an faɗi wannan gomal da kai uku shaka da an yi gaba to daman duk inda aka bar duk inda kaga bid'a to wata suna ce a kashi a gurin ta ce irin ta shedan madadin su dabbaka azkar na bayan sallah sai a koma a rika wurin azkar mana dalili an ce qul huwallahu uku dan kace bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah sai falaki da nas bismillahir rahmanir rahim rabbil falaq inna anzalnahu guda guda a'a kage yaudara kai kenan eh kamar da manzo Allah ya ce mulistafa tasbihi da ya tsotsu bugo za su yi shaida gare mu ran tashin alkiyama kaga shikenan kiristoci suna aiki da tarbiyya da yace kuma ku yi koyi da su sai mutum ya kawo tauzi ya ce to ai ni ban na iyawa da hannu da tauzi ma baka iyawa saboda so da yawa in aka ci subhanallahi so daya to an da tafji so uku wani ma bai ta sanar sub sub sub sub sub sub yake kewa eh wa tsabar gaugawa din da kake bidiya to wata sunna ce aka shi ba dole bane la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ka rika yi da yatsa ka har ka saba tunda ita manzon Allah yace ayi da ita kuma da ita yayi sharbi ba musulunci bane koyi ne da kristoci wannan da kaga an sa alamar babba wani gumki ne babba in an zo gurin shiga abin da za a faɗi wannan saura guda uku alamun su ma wasu guraka ne ƙanana ƙanana ba karantawar addini bane ba saboda ka tarbi ba musulunci bane karka yi tsammanin kana amfani da sabuwar abin kiri kake bidiya ce kake yi wallahi idan ka dauke shi musulunci ne to bidiya ce kake yi in ce to ai abul sai to abul sai ba ga yana manzo Allah ce kilisawa akwai wanda bai da yatsun hannu to shi ma ba sai yayi lissafi yayi kirade ba Allah ya kallama Allah wanda illa su'a eh mana ka rissa ba da yatsun ka aka ce har annabi ya faɗi fa'idar za ta yi shaida za ta ba da shaida ranar kiyama cewa ka ambaci Allah da ita lalar shirin za ta tseratar da kai kai saka ta a tabzi dai ai ban na iyawa baka iya to karka iya karka iya amma tarbi ba musulunci bane bai kamata musulmin kirki ya gane tarbi ba wani malami ya ce inda ma mai tarbi zai rika lissafa zunubin da yi ne da dan sauki in kace salatu annabi nake yi ya wace ka lissafa salatu annabi in ka ce asirgifari nake yi da towa ce ka lissawa asirgifarin duk wani lissafin da adadin zai wuce 100 hobe zo daga manzan Allah ba a wurin dine azkar da addu'o'i ne kawai bid'a ce da ka dara ka yi 300 da sha kaza ka yi wa duk wani bid'a ce wallahi eh ko adadin manzanni 300 da menene ko da sha uku ko adadin mursalai wala duk shirme ne duk hayaniya ce in dai kana so ka yi sunna duk sai kai watsi da waɗannan abubuwa zuciyarka ta yarda a duk lokacin da ga abin da manzo Allah ya zo da shi bai ishe ka ba kuma abin yana da alaka da addini to ka samu matsalar imani ko ba za ka iya ba iya gurgurun gin da za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da na hana ku ku hannu abin da na muku umarni ce ku zo da shi gurgurun iyawa ko ba haka bai ce duk abin da na hana ku annabi ce ku bar shi kwata-kwata dan ba yanda za a yi Allah da manzo Allah su hana ka abu sai an tabbata da in ka bar abin ba wata cutarwa tare da kai duk abin da ka ji an ce ka bari wallahi in ka bar shi babu cutarwa a lafiyar jikinka a rayuwarka da mutuncinka duk abin da Allah ya ce a bari ka lissafa ko ne za ga ma barin na shi kare mutunci ne kare lafiya ne ci gaba ne ba ci baya bane a gare ka amma abin da aka ce ka yi to akwai abin da ba za ka iya ba sai adam ya ce ku zo da shi gwargwadon yadda za ku iya Allah tabbatar da mu akan sunna da haka ya ɗan uwa mu kula duk ibada an dai an ce ga yadda manzon Allah ya ce a yi ta wala yi kokari ka nana ce ka dage ka yi ta irin yadda annabi ya koya inda kana bukatar lada fa in kuma kana so ka yi da shi kenan je ka yi ta yi bid'a kayan nauyi in za bid'a akwai nauyi akwai ta da ɗan karan daɗi kuma in ka saba ta yi kayi ba kama san lokacin za ka yi ta sai kaji kana yi kawai sai kaji barin tana da wahala kuma ba lada sai zunubi shi dan bidi adaman cikin uku ne wa in ma dai yana ganin ga wani abu wanda annabi bai gano ba shi ya gano ko yana ganin annabi ya ɓoye wani abu ko kuma yana ganin ga wani abu wanda yake mai lada wanda annabi bai san shi ba shi kuma yanzu ya san shi ko kuma malamin shi ya koya mishi duk ta yadda kamar tuhuma ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da wata fuska za ka kalli manzo Allah kai da ka tashi da irin wannan tunanin kana yi akan shi har ka mutu akai da abin da mutum ya gane bid'a ce ba sunna ba sunna bane wallahi ka bar shi ji da kike jin dadin shi ka bar shi ba halala za ka samu a bid'a shi yasa wani lokacin malamai suke cewa kafirci yayi bid'a sauki saboda shi kafiri ya san kafirci yake yi daman bai tunanin a bashi nada bai tuhu ba annabi ba ran da ya gane ya tuba shikenan shi ko dan bid'a gashi yana wasu abubuwan da annabi bai gano ba shi ya gano ko kuma ya tuhumar annabi ya boye su sun gano to wani irin hatsari ya fi wannan kuma tsammani yake halau Allah ya ba shi lada aku ai zai samu matsala ko a wallahi zai samu matsala to yanzu umarni da ambatan Allah a bayan kowace sallah ta kurulla sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi ya zakarin da sunna to shi sa Allah da ya kama maganar sallar tsoro saboda ita sallah ce wanda take takaitacciya wanda ba ba ta iya samun rukunai su cika ba ta bukatar ruku'i balle sujada ba ta bukatar kallon alqibla ma to shi ne Allah ce faiza qaratu musallata duk lokacin da ku gama wannan sallah salatul khawf kenan to fa zikrullah ku yi ta ambatan Allah kiyaman daga tsaye ne wa qu'udan kuna zaune ne wa ala junubikum ko kuna kishin gida ne wato a shimfida ku ta barci ku yi ta ambatan Allah fa idan ma'annantu lokacin da ko samu nutsuwa abinda kuke jin tsoron ya gushe faqimu musalato ku tsaye da sallah irin yanda take da kamalarta amma sallar tsoro ba ta buƙatar ruku'i ba ta buƙatar ruku'i ba ta buƙatar sujada ba ta buƙatar kallon alƙibla kawai yin ta ne za a rikai a cikin zuci ila ma kana barin wuta da bindiga kana Allahu akbar za ka iya a gama biyu to idan dai tsoron ya kawo Allah ya ce faƙi musula ku tsaye da sallah mana da haƙƙo da irin nau'in yadda manzo Allah ya karanta da kuma aboce ruku'u da sujada da tasbihi da komi da karatun alqur'ani Allah ya ce ka inna salata lalle ita sallah da kake ganin ta nan wanda a fagen daga ma ba a ce a barta ba kuna jin tsoron za a kama ku hari ba a ce a barta ba kanat alal mu'minina ta kasance ga dukkan masu imani kitaban wani abu wanda yake wajabtacce wanda Allah ya wajabta yin sa a cikin mawquta a cikin lokaci abu ne wanda yake kitaban wajibi ne ko wajabtacciya ce ko mawqutan abin yi a cikin lokaci yasa idan gani ba irin mazhabobi na zahiriya suke ganin cewa idan mutum ya bar sallah da gangan har lokacin ya wuce bai sai ramata ba ko so dubu zaka yi baka ramata ba kuma Allah yana banka bashi maka yi su ba su ga dalilin da zai sa a ce mutum ya bar sallar da gangaba kuma a ce rama kawai yanzu ka jira ɗayan biyu wa in ma ka yi tutu ba Allah ya gafarta ma wa in ma ka ci duka tambacin sallar amma ka bala'i na ba da azaba amma ba ka iya rama ta shi za ka kai da wani kasuwanci ko reniyo ko wani abu haka can kawai ya hana maka sallar da gangaba balle haka jinkirta ta daga lokacin ta sai dai in jinkirtawa ta ta jami'ar ta'khir da aka ba wa mutum dama a matsayin shi na mai bulaguro ya jinkirta azhar ya jayo ta zuwa ga lasar ko ya jayo lasar zuwa ga azhar ya hada su ko ya gama magariba da isha'i yana iya jinkirta magariba zuwa ga isha ko ya jayo isha'i ya yi ta a lokacin magariba wannan shi ma saboda suna ta tabbatar da wannan ne za ka yi wannan za ka yan uwa ita sallah ta kasance ga muminai wani abu wanda yake na wajibi kuma abin yin shi a cikin lokaci sai Allah ce wala tahinu wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun وكان الله عليما حكيما yanzu Allah yake zaburar da mu'minai na wancan lokacin har na yanzu kada su rauni a wajen neman makiya ta fuska da yaki kenan kafirai har kullum mu'minai so ake kada ku yi rauni kada ku ragwance wajen neman su duk inda suke ku yake su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala tahinu bi butiga ila qawm kada ku yi rauni wajen neman makiya ku dage ku neme su duk inda suke ku zakulo su ku yaƙe su yanzu kai da me zaka fassara irin wannan umarnin na Allah kana jira sai yakin da za a yi gaba da gaba ko wanda za a kashe a kashe ai ko ga zawatul fikir da suke neman mu kullum mu ma kalmai rauni mu ci gaba da yakin su da musu raddi akan irin abubuwan da suka tsaro wanda suke yakin mu da shi ta bayan fage daga cikin akwai social media wajibi ne musulmi ka kware a kan yadda za ka shiga yanar gizo ka yi jihadi a cikinta nawa aka musulunta da su ta yanar gizo akwai waɗansu daban-daban waɗanda Allah ya hoda musu baiwa suna da awa a yanar gizo nan suna musuluntar da mutane ba a makasar da suke ba to dai an kana bibiya za a gani kaga wannan sun nuna sun bi umarnin da Allah ya ce kada ku rauni wajen nemo makiya akan ku yaƙo su yawa yana suke saka dukiyarsu don su yaƙe ku su raba ku da imani kuma ku zaba dukiyarku don ku yaƙe su ku tusa musu imani ku yi za ku yi kurka musuluntar da arna a social media idan kuma za a je gaba da gaba a yi da'awa a kira su a karanta da su a musu kyauta a ba su 'yan kudade kuma ku sa dukiya ku je ku ba da 'yan kudade ku musu kyauta ku shigo da su cikin musulunci so da yawa akan yi amfani da dukiya a yaƙin ku kaga mutum musulmi ne ya koma kirista ba abin da ya kashi illa ɗan abin sayan biredi wani za a yaƙo shi ne ta ɓangaren a biya mashi rafal a ba shi gurus ya tahi kasashen wajen ya karatu daga nan sai ya koma mai sai ya koma kirista wani za a yaƙe shi ne ta ɓangaren yunwar ta dame shi da rashin abinci ana ba shi taimako har ya koma kirista akwai wani mutum ba zaman ce ba a yamai shekarun baya yana likita baya da mai jinya kun san kiristoci suna shiga ziyara likita ko kullum in sun yi sutura shi kadai yanzu mai wa'azi har suka gano baya da mai jinya yanzu kawai suka je suka ɗauko mai jinya suka kama shi ke malamin gaba ka da mai jinya ga wannan da abu da kake so ya ma kuma duk lokacin da suka zagayo za su mishi adda kuma su ba shi dan wani abu ai malam kafin ya tashi daga likita kawai sai koma kirista ai ko labari sai gama gari ai ga wani nan kiristoci sun mai shi ya koma kirista a ga likita kaza kaza ai ka san mu go kuma sai muka yi wu aka je aka da aka tara shi ake ta mai wazi ake jan aya da hadisai sai da kare yace to ku masu wazi ko ce to musuluncin ba yi eh yace ku masu wazi ko ya ce ba ku da wa'azin ne a da kuka birni ran ban da lahiya ana gada likita ban da mai jiya ko fiyawa ta ban mai kamuni yanzu wani su kulus su muna adda su ba da kuɗi kai har suka gane ban da mai taimako na suka kamun ɗan jiya yanzu kuma suka tallata mana addinin sun shi ne zuko da kuke wazi ya to ku je ku yi wa'azin ku addinin musulunci ba yi akwai abin faɗa ne su ban faɗa mana ina wa'azin yake da bai sa ba zuwa mushi ba me yasa ba a taimake shi ba to wa'azi kadai ba shi bane da'awa ba shi kadai bane jihadi taimakon al'umma yana daga cikin jihadi yau kina nake karanta a cikin social media wata baiwar Allah ta yi shawar musulunci ta shiga yanzu ta ce da ta musulunta a masallacin matara jira ta ga ko za a ɗan taimake ta ko za a ɗan koya mata addini ta ce wannan ya tashi ta yi ce ya kawata ya kamata ita kadai ita kuma yana ga ɗaliba ce ta san in ta je gidansu kuma ta ƙare mata daga nan tarsir za ta yi ta koma gurin abakanta musulmi daman tana da abakai musulmi ta ce ina zaune gurinsu ni ba ni da mai taimako na su busa taimako na addinin ma busa koya mini yana tambaya ta ce a haka ma na yi kokari ni ma cikin abakai na na sayo wajen guda biyar musulunci amma tahiya da ta yi tahiya na kawo suka musulunta ba a taimake su su dai so koma ni ya ni kadai ta ce nima wahala ta kai wahala in je in yi buge-buge in yi nema in samu wata da irasa kuma addini ma ba mai koya mini hina tambaya ta ce hina koma gida gurin uwaye na na ce musu zan dawo kiristoci sai kore suka ce musu yadda da ni ba hanyar da ma Allah ya taimake ta ita ma wuya ta mata wuya ta koma garin su gida ta ce zan ta dawo gida ta koma addinin ta da uwa suka ce a ta ce ta bar musu gida ba su yadda da ita ba yanzu a wannan halin da take ce an kore ta da gidansu ta dawo wani guri ta ce ta yi tsammanin da ta musulunta za a taimake ta ko za a da karanta da ita addini ko wani ma zai aure ta zai taimake ta ce to duk babu daya ba mai koya mata addini ba mai taimakon ta a rayuwa balle ma zai aure ta kuma wallah abin da ke faruwa kenan amma kaga su suna amfani da dukiya su janyo mu su cire yan uwan musulmi daga cikin addinin musulunci ko su samu sarauni a kan addinin musulunci ko su hana maka kyamal kafirai da kiristoci da dukiya sun sun haka ba suna ga sun ci galaba amma mu ina ya surutu da an ce a ce da dukiya ba kowa yake so ya bada ba ai ba kowa bane ba shida dan abin da kake da shi kin nan ka bada mana sai ka zo mai kudi amma ana jan ayoyi na jihadi ko na taimakon addini da dukiya sai mutum ya dafi a jihun shi ya kabara sai ya ma dafi a jihun tukuna kuma ya tashi bada watun da Allah ne zai bai to sai ya riba kuɗi mafi kaskanci a jihunsa wanda hatta budurwarsa da yake magana da ita in ta sai ya riba kuɗi mai daraja zai bata amma addini kima shi bai kai ya bada kuɗi mai daraja ba sai riba kaskantacce a cikin yan canjin masu ya riba surbabu tuna fi sabi lailai turus ne zuba eh galibi haka muke haka muke da an ce Allah ba mu aljanna kowa sai ce amin kuma ta furudosi ala inna salatullahi galiya wa inna salatullahi aljanna kadar Allah wallahi tsada gare ta kadar Allah kuma ce aljanna mu diba sabon manzo Allah yana suka sadaukar da rayuwarsu da dukiyarsu da iliminsu da komai nasu da wannan addini ya ci gaba amma mu wallahi mun fusan ci gaban kanmu da kama kan ci gaban addini abin damuwa kuma irin aljanna da suka shiga ita ce muke so mu shiga ko akwai wata daban ka ku ai ya kamata mu bai kanmu shawara kanmu ya zara kanmu da kanmu wallahi sai mun fifita wannan addinin gaba da komi sai mun shirya baiwa suna banza Allah kariya saboda yanzu zamu baiwa iyalanmu kariya da dukiyarmu a lokacin da zamu kasance na Allah Allah yana kallon kowa a cikin wallahi duk abin da Allah ya baka kai ka sani Allah ya fi ka sani abin da ya baka ba kuma dabara ka bace in ilimi ne kake tamaka da shi in mulki kake tamaka in kyawu kake tamaka shi Allah ya yi ka ya baka wannan abin kuma ya sani je kalli irin wata godiya zaka masa zaka shine yace ya halatta mana komai a banka sai ya ga ya zami da abin da Allah ya baka shi Allah ya fi ka sani da haka yana so ga irin godiyar zaka mishi da wannan kyautar da ya ma Allah ka taimaka mu akan gode maka da kyauta ibada mu zuwa gare ka wadaka ƴan uwa gashi dai ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labari a lokacin da muke gama sallah nan ne muke ko na'am yawa wala tahiru yace kada ku yi rauni a wajen yakar makiya a wajen neman su da inda suke ku zakulo su ku gano sirrin su ku tona musu asiri duk abin da suka kulla ku warware shi wannan ma yana daga cikin jihadi kada ku yi rauni akan haka wajen ba da lokacinku da sanya dukiyarku har kullum shi ne nake cewa ya daga cikin asara mutum ya shiga midiya bai aika abin da zai amfani mutane ba ka shiga cikin facebook ka aika sako yi kokari ka ɗauko wasu ɓangaren ayoyin ƙur'ani ka jefa mana wani iya karanta ya karanta lada don harafi guda lada nawa lada goma ganin shi kai ma da kai dalilin da ya karanta kana da wannan lada yi kokari ka janyo wani wa'azi da wani malami ya ka aika mana amma sai ga mutum ya yi ado ya ɗauki hoton shi kilik ya aika a cikin facebook to mi kai aikin banza mana za a cire kuɗi mai kai kuɗi ce ai ko ba haka ba a wajen aiki sakon kuma duk wanda ya ganka in ya saka daman kai ne shi bai karu da kai ba ko bai kai bai karu da shi ba ko akwai karuwa bar ma za a tuhure ka ba kan ɗaukar hoton a wani dalili ma ka ɗauki hoton tukuna tunda kada ɗaukar hoto ba dalili haramun ne haramun ne ma ka aikata ka aika kuma wanda ya ganka da ya san ka kai ne wata riba ka ce ce wata riba a samu wanda bai san ka ba kuma ya ga wani kato kawai ya hayo mishi a cikin layin shi ya ture shi ya gaba ko ba haka ba haka ne mana tunda bai san waye ba to me karuwa ka ka lalubu wani darasi ko wasu ayoyi ko wani hadisi a rubuce ko a audio ko a bidiyo ka aika ka samu lada mana kai ma kuma aikin nan ba da kai ka tana fa shekara ma an ta zo sai an bujo maka jance ga abin da ka aika ashe ka sani ko da an bude ka cikin kabari abin yana nan yana ta amfanin al'umma haka in ka dauki shirme ka aika ko kana cikin kabari za a rika bujiro da abu kuma ana rubuta maka kwantarkin ka yana juyawa kana cikin kasa ana kara maka nauyin kasa saboda abin da ka aika ne da hannunka shi sa kar mu rika aran bazaranci yan wa duk abin da zamu yi to me wanda zai bawa addinin musulunci gudunmuwa wanda zai bai rayuwar mu ta duniya gudunmuwa ko kuma za mu samu sakamako mai kyau gaban Allah ran tashin alkiyama in dai har za mu yi amfani da hannunmu ko dukiyarmu ko lokacinmu ko tunaninmu wala tahinu bi jigal qawm in takunu talamun Allah yake cewa sabai in har kuna jin kun sha wahala kun jikata kun samu raunuka fa innam yalamuna ai su ma kafiran sun ji wuya ai kamar yadda ku koji amma akwai bambanci tsakanin irin wahalar da musulmi yake sha a fagen yaƙi da wanda arna yake sha akwai bambanci akan dukiyar da arna ya kashe don yaƙin musulunci da kuma dukiyar da musulmi ya kashe don yaƙin kafirci saboda shi yana yin wannan abin da don alfahari ko neman duniya kawai ko hukun watar juna min Allah mala yarju abinda kuce kuna kwaɗayin wani abu a wajen Allah ne wanda su ba sa kwaɗayin shi me kuke bukata shine aljanna kuna bukatar lada duk abin da kai na jihadi kana bukatar Allah ya biya ka kenan ba ɗaya bane haka wannan Allah yana gaya wa musulmi ne dan ku fi kafirai juriya a duk lokacin da wani abu ya hada ku tsakanin ku da kafirai wadan kare addini su kuma suna kare kafirto ku fi su jurewa dan in kun ji wuya su ma sun ji faɗan ɗan sakoto ba kullum ina cewa waɗan ɗan sakoto wai sun bugu sosai aka raba su to sai ɗan yake hama da wuce aku kyale shi inda abin da na jiya ya jiya ba zai zo ba ko ba haka ba ya ce yin abin da ya ji a jikin shi ba wace ya ji ai bai zo ba barazana ce yake yawwa saboda kowa ji a jikin shi to haka kuma musulmi inda an yi karan bata in ta kunu ta alamunu fa ya lamu in har kun ji jiki su ma sun ji jiki gashi kuma kudin ba ɗaya kuke da su ba wata duna min Allah ma la yarzu kuna kwaɗayin wani abu a wajen Allah wanda su busta kwaɗan shi shine samun yardan Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki yace mi wa kana Allahu alim Allah madaukakin sarki ya kasance alimin masani ne me kuma mi hikima hikima cikin al'amuransa mu je gaban da sura inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إذا الله يكوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطبة يتي يا رسول الله إن أعظمنا إليك الكتابة للي من سوك مكد للتافي شيني القرآن بالحق معنى هو حق من الله قسكياني لقى الله يزو shi alkur'ani kumshe yake da gaskiya ba cuwa-cuwa ba kwalo-kwalo a cikin alkur'ani kuma Allah ya sauka maka dan kai mi li tahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bima arakallah da abinda Allah ya tabbatar maka a cikin littafinsa ba da ra'ayinka ba dan kai hukunci tsakaninka da mutane da abinda Allah ya saukar maka na shari'a ba da abinda ga dama ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ummu salama yake cewa ku saurara ni mutune kamar ku nakan yi hukunci ne gwalgwadon abinda mutum ya kama na kara mai yiwuwa a samu mutum biyu a tsakaninku sun samu husuma ko sun yi rigima ko akan wani haƙi ɗayan ya fi ɗayan iya magana sai in ɗauki gaskiyar mai gaskiya in bai mara gaskiya saboda iya magana mara gaskiya to ko da haka ta faru duk wanda ya amshe haƙƙin wani saboda iya magana ba akan gaskiya ba to ya san cewa ya kinkimuwa kansa wani yanki da na wuta da karka yi tsammanin don kana da kudi tsakaninka da wani akwai matsala ka dauki aboka wanda ya fi wanta iya turanci ka kasa shi a shari'a a ran duniya ka yi tsammanin ka ci bulus annabi ya ce wani yanki da na wuta ka jayo ma kanka karka yi tsammanin idan tsakaninka da wani wata husuma ta gama ku kun je gaban alkali kun zana magana ka zana surutu ka fi shi iya zance an ɗauki gaske shi an baka an ba rashin gaskiya kamar kaci bilis manzo Allah ce kamar wani yanki ne wani gaba ne wani kare ne ka cirawa kanka na jahannama haka musulmi yana son shi da adalci in kai ne baka da gaskiya kawai kace wallahi ne ba da gaskiya kanka bai shari'a wahala sannan kakka zalunci dan uwanka lokacin sai a nema maka yafi maka ko ya maka rangume amma ka nanace saboda kafi shi iya magana kai sai ka kada shi akan shari'a da kuke to wallahi ko da kana ga ka samu gaskiya yanzu ne aiki ya fara ka tsinda makanka cikin bala'i shi yasa akwai aiki a gare wala duk shari'o'in nan da ake yin su a nan duniya an ba sa ba sai an warware su ranar kiyama wannan tana shari'a da ake da constitution kai ma ka san ai kaɗan ne za a samu adalci abinda za a fara da nemo zero zero ai ka san ba za a yi alheri ba a gani artirkin na kaza kuma da zairo-zairo zai fara dama ka gani allah dai ya tabbatar mu da shari'ar musulunci a cikin kasashen mu na musulmi wanda abu ya zama ma har ma mutane ma sun huda ba daga cikin tunaninsu mai da kawai mai ta shari'ar dagutanci alkali ya maka shari'ar dagutu sarkin gargajiya ma shari'ar dagutu kaje gurin juju shi ma ya sa bakar rigar shi ko? yi ma ma shari'ar dagutu kuma hankalin mu kwance kuma musulmi ne famu amma ba ma ma tunanin mu kuma shirar musulunci gani ake yi aiki ne da kacin shirar musulunci a cikin hannun barawo ko a jihar mazira ce kamar kowa barawo ne a cikinmu shirar musulunci shirar ta adalci ita ce wanda in an yi ta ba a sakewa amma duk shari'a da ba yi adalci ba aka yi ta akan wani constitution ai sai an sake ta ranar kiyama ta haka akwai aiki ko kai fatan kar Allah ya kai ka wani yanayin da sai kun ji shari'a da wani ba balle ma amma shari'a da dagutu idan kuma larura ta kama to ko da an ba ka gaskiya in dai da wannan constitution aka ma kai rana cewa aikin banza ne aka kai rana cewa ba ba adalci bane ake kawai kwatance ne saboda duk shari'a da ba a yi ta akan tsarin Allah ba to wallahi akwai aiki shi yasa Allah ya sauka da ayi da ba su daɗin kiranta wa malayi hakun ba azallah sai ka ina in ka ce ya kirasa da za ka ɗora su Allah maɗaukin sarki ya taimaki al'umma musulmi yau duk duniya ƙasa nawa take shirya musulunci yar kaɗan ce amma mu diba duk ƙasar take shirya musulunci za ga Allah ya sauka mata da albarka ko da kwatantawa ne suke yi za ga Allah maɗaukin sarki ya sauka musu da albarka dan an ce a zartar da hukuncin Allah ƙwara ɗaya a ban ƙasa to ya fi a kwana arba'in ana saukar da ruwa irin alherin da ke sauka ga al'umma ta haka idan aka yi shari'a ɗaya ta zalunci ita ma ai bala'i zai sauka da yago to Allah zai sauke Allah ya ce mun sauka maka wannan littafi don tabbatar da gaskiya don kai hukunci tsakanin mutane da abin da muka saukar maka na wahayi amma wala takun da kha'ini na kasima kar ka kasance mai ba da kariya ga wanda suke masu ha'inci kenan duk mutumin da yake mai ha'inci in ka san ha'inci yake yi kal ka yarda ka bashi ainihin kariya kenan nan lauyoyi dole su kula idan ka san mutum mara gaskiya ne ko da ya zo ya zaba kuɗi kada ka yi mishi aiki inda kai lauya ne musulmi ka yi ƙoƙarin fitowa da mai gaskiya gaskiya shi a matsayinka da lauya ko da za a biya ka ko ba a biya ka ba a nan gurin da Allah ta'ala zai taimake ka don ka taimake gaskiya amma ka yi ƙoƙarin baiwa mara gaskiya mai ha'inci kariya to ba ka yi aiki da wani ayar ba Allah ya ce a manzan Allah wala ta kullum ha'in na kasima kalka zaman to mai ba da kariya ga waɗanda suke masa ha'inci tun mutum mara gaskiya ɓarawo ko mace amana ko mara gaskiya a matsayinka ko da karatun lauya kai da ya ɗauko ka a matsayin za ka ba shi kariya in yi zana ma an gaba gaskiya ka ce a ba irin kuma ke mai kariya ba wannan shi ne mafi sauki a gare ka Allah maɗaukakin sarki ya kyauta sai Allah ta'ala ce wastaghfirullah
wastaghfirullah inna Allah kana ghafurar rahim ubangiji ta'ala ya ce ka nemi gafarar Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga haka wastaghfirullah ka nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala inna Allah kana ghafuran ubangiji ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne ga bayinsa kuma rahimin mai jin kai ga mu'mini Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ka jiga mu abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah